بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu damar taruwa a wannan masallaci da ake ce mashi masjidus sahaba a wannan yammaci na alhamis hudu ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne na aqida wancan makon da ya gabata muna cikin babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awthan mun kai daidai da inda malam ke cewa Allah ji kanshi da gafara wa rawahu al-barqani fi sahihihi wa zada إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف فلم, فلم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى مالت رواه البرقاني في صحيحه إمام البرقاني شين أبو بكر ابن محمد شي أكي كما إمام البرقاني أنا للتاهن شي المسند الصحيح عند أن للتاهن يا تترى إن كانت تشن حديثين نبخاري دا مسلم كما يدأ دا وسوء كان هكا يتشي وزاد يا دأ akan abin da ya gabata innama akhafu ala ummati al'a'immatal mudallin annabi yace ku sani kadai abinda nake jin tsoro ga al'ummata al'a'immatal mudallin jagorori masu batarwa jagorori masu batarwa wannan kaga shine sababi na biyu daga cikin asbab wanda sun ka faru akan al'umma annabi za su kawo baraka za su kawo lalaci cikinsu ta yadda za a iya ɗora musu maƙiyansu a kansu da kuma wannan sababi ne babba daga cikin sababban da ke hallaka al'umma sababi ne babba daga cikin sababban da suke raba kalmar musulmi kuma sababi ne da kan sa maƙiyan musulmi Allah ya ɗora su akan musulmi a samu jagorori ɓatattu daga cikin al'umma don al'a'imma jam'i ne na al'imam abinda ake ce ma al'imam shine jagora wa huwa kudwa الذي يقتدى به في الخير والشر imam shine abun koyi wanda ake koyi da shi a cikin alkhairi ko kuma sharri wannan shine imam duk wani jagora wanda ake koyi da shi sawa'un cikin alkhairi ne ko kuma cikin sharri ne to abinda annabi yake jima al'umma shi tsoronsa shine a samu jagorori masu batarwa batattu masu batarwa me ya kai yawansu a yau a wannan lokacin da muke ciki sa'un jagorori cikin malamai ko jagorori cikin shugabanni ko jagorori cikin masu bauta waɗannan idan suka lalace to al'umma ta lalace saboda su ne jagorori idan kuma suka gyaru al'umma ta gyaru annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da labari cewa ƙarshen zamani idan ya zo za a samu jagorori haka za a samu du'atun ala abuwa bi jahannam masu kira masu da'awa masu wa'azi malamai masu kiran mutane akan ƙofofin jahannama annabi ya ce man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha da wanda ya karba musu wannan kiran da da'awar da suke za su tsumbula shi cikin wutar jahannama a yau 'yan uwa me ya kai yawan masu wa'azi da malamai da ke kan bata suna kiran mutane kan bata ƙungiyoyi nawa ke da kwai a yau duniya da suke kiran mutane kan bata kuma batattu ne kama daga shi'a arrafida al'ithna a shari'a ƙungiya ce masu da'awan san ahalul bait amma suna kiran mutane ne kan ɓata wanda da'awarsu ta ƙumsu akan kafirtar da galibin sahabban manzan Allah a wurin shi'a al'ithna a shari'a abubakar wurinsa kafiri ne aliyadu billah haka umar haka uthman da sauran sahabbai sai 'yan kaɗan da suka bari daga cikinsu wannan littattafan da muka sa su a matsayin marji'i da muke dogaro da su wurin kiyaye addininmu da aiki da shi a wurin shi'a duka ba maraji ba ne ba ruwansu da bukhari ba ruwansu da muslim bale sauran littattafai wanda in ka hada suke kasance littattafai guda shidda ba ruwansu da su su ma suna da maraji inasu kai balma daga cikin shi'a alithana a shari'a akwai masu ganin cewa alƙur'anin nan da ke hannunmu ba su yarda da shi suna da alƙur'ani nasu daban wanga dai suna karanta shi ne dai amma ba wai suna ƙudurin su ma nasu ba ne to kaga wannan jagorori ne batattu masu batarwa wanda shi an ci idan ka dibo su ƙasashe za ka ga ya mamaye ƙasashen yanzu kamar ƙasar iran shi'a ta mamaye ta haka iraq akwai shi'a da yawa a cikinta haka labnan shi'anci ya mamaye ta balma idan ka dibi iraq labnan ka karkato iran za ka ga jagororinsu ma imammansu ma shugabanninsu ma umda ne daga cikin mazhabi na shi'anci kaga al'imma almudalli jagorori masu batarwa abinda annabi ji tsoron ya faru a cikin al'ummarsa kenan sannan kadiba yadda almutasawwifa suka yadu a doron ƙasa ashabu turk ma'abuta ɗariƙu su ma jagorori ne batattu masu batarwa da yau ya an waye gari sufaye masu biyar ɗariƙu suna fifita waliyai akan annabawa suna ganin cewa daraja ta wali sama da daraja ta annabauci take hawan ɗayan suke cewa maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali to wannan su ne al'a'imma al-mudallin ko a samu shugabanni masu jagorancin ƙasa ya zaman tubatattu ne sara kiran mutane akan mi akan bata nawa ne yau adda kwai shugabannin ƙasa ko sarakuna da suke tafiyar da mutane kan bata suna aza musu dokoki sabanin dokokin Allah da manzon shi ala'imma almudallin nawa ne yau adda kwai daga cin al'ubbad masu yawan bauta ba ilimi gare su ba jahilai ne amma sun shahara da bauta amma za ka ga batattu ne masu batarwa so da mutane na kyautata musu zato suna dubinsu suna koyi da su alhalin kan bata suke saboda jahilai ne kaga su ne ala'imma almudallin jagorori batattu a nan kusa-kusa dai nan afirka bale ƙasar da hausawa suka fi yawa a cikinta ba al'ummar da ke hallaka al'umma annabi muhammad irin sufaye masu biyar ɗari kaga shehi ya kai manzilar da za a zo a masa sujudi don girmamawa shi dama ruku'i kam kabar zance a rika duka musu ana girmama su bal ana kai goshi ƙasa don girmama su kuma ana ganin cewa su ne malamai fa su ne jagorori masu ƙoƙarin ceto al'umma daga halaka kaga bil'aks hallakar da al'umma suke ba ceto suke daga ramin halaka to malamin da zai zauna a mashi sujudi irin yadda ya faru da ɗahiri bauchi ai kowa ya gani wanda shagora ne a cikin mi ɗariƙar tijaniya mabiyansa sai da suka dinga masa sujada sau da girmama ba daɗe ba fa garin ghana duk an daɗe ma a yi sati wani jagora a cikin garin Ghana da suka nada shi da sunan shine limamin musulmin Ghana da ake ce mashi Usman Nuhu Sharubutu ana zamna lafiya fa cikin majalisin sa yana karance karancen sa yace wa'anda kenan ko ko ya lamunce musu duniya da lahira karara da yace wata rana yace yana ma Inyas tarjama Inyas yace musu na lamunce muku duniya da lahira yace ni ma yanzu zaman gani nake albarkacin ‘yar inyas ga ta nan zamne ko fatihiya yake ce ko fatiha ya ce na lamunce muku duniya da lahira hada kyauta ake ba shi ana mushi kyauta ya kama kuma saboda ya lamunce musu duniya da lahira wannan wani irin shishigi ne da rena mutane shugaban waliyai bayan annabawa da manzanni wane ne abubakar radiyallahu anhu ka taba jin abubakar ya ce ya lamunce ma almajiran shi ko wanda ke kasan shi duniya da lahira to wani wali ne yau da sunan walitaka zai lamunce ma mabiyar shi duniya da lahira akwai shi ko ya faɗa ƙarya ce yake shi yasa nuhu rubutu ƙarya ce yake wallahi zindiki ne ko da ya da'awa cewa mutane kirki ne shi ya za ka damu cewa mutane duniya da lahira kuma su wawaye jakai suna zamna sun yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi da kanshi bai taba lamun cema al'umma shi ba dukansu da sunan shiga aljanna duniya da lahira ko kun taba ji aljanna ta wace ce milkin wane ne akwai wanda ke da tasarrufi cikin aljanna in ba Allah ba in ka ji annabi ya ba da labari ko ya albishir ga wani cewa ɗan aljanna ne da raɗin kansa da ra'ayin kansa ya faɗa wahayi aka masa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha kalima kuma mutane gaba ɗaya duk cincirin da ake cincirin da ake a yi wa rayuwa akan a tsira ne a shiga aljanna musulmi kenan dan makoma biyu ce babu ta uku inda za a zama na dindindin ya wuta ya aljanna to annan bai taba damun ce masahabban shi ba ko al'umma shi duka da cewa soyan aljanna ne tare da cewa annabi ya fi kowa san al'umma shi ya hu kowa kaunarsu ya fi kowa tausayinsu da nassi na alqur'ani mai girma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim tare da haka bai taba lamun ce ma al'umma shi duka su shiga aljanna ba bal ma wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su habban shi labari cewa an bujiro mushi da al'ummomi yadda za su kasancewa gobe alkiyama annabi ya ce naga wani annabin mutum ɗai ko zuwa biyu ne suka yi imani da shi haka za a tado shi tare da wanda suka yi imani da shi ya ce na ga wani annabin babu wanda suka yi imani da shi a zamanin shi shi kaɗai za a tada wa a cikin al'ummar shi sauran duk sun kafirce mishi annabi ce sannan aka gwada mun wasu al'umma masu yawa sai na zaton wannan al'umma al'umma ta ce sai aka ce mini haza musa wa qaumuhu wannan al'umma annabi musa ce da mutane shi sannan daga baya aka daɗa nuna ma annabi wata al'umma mai yawan gaske sai aka ce hadhihi ummatuka wa ma'ahum saba'una alf yadkhuluna jannata bila hisabin wala azab tare da su akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da azaba ba ba tare da hisabi ba ɗaya daga cikin sahabbai ya ce manzan Allah ud'u Allah an yaj'alani minhum annabi roƙiwa ya roƙiwa kuma mai tare kyau ka roƙi Allah ya sanya ni daga cikin ‘yan aljanna. Bai ce ba annabi sani daga cikin ‘yan aljanna, roƙiwa Allah da ke mallaka aljanna wanda ke sa wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama ya sani cikinsu. Annabi ya ce, An ta minhum, kai kam kana daga cikinsu. Annabi haka ne kawai ya gayi ko sanar da shi aka yi. sannan wani ya tashi ya ce ya rasulallah udu Allah an ya ja'ala ni minhu roki Allah ni ma ya sanya ni daga cikinsu annabi ya ce sabaka ka biha ukasha ukasha ya rige ka sahabin shi ne fa kai daga gane ka ce ka lamunce duka duniya da lahira kudi bai da suke wasa da kwakwalen mutane fa saboda jahilai ne gabansu sun ruɗe su shi yasa za ka ga maɓannata ne mabiyan nasu suna abin da suka ga dama kai duwan kai a yanzu ana zaman lafiya ba alamun ce ma kowa ba ma kadiba yadda mutane suke saban Allah ko musulmi kai bale yanzu an ce muku alamun ce muku duniya da lahira shi yasa wannan Usman Nuhu sharubutu dalun ne mubil kuma ɗaya ne daga cikin dujallan duniyar nan da muke ciki kaga da annabi sai ce kai ma kana ciki so ce roƙi Allah ya sanya ni daga cikin sai annabi ya ce an riga ka annabi da san al'ummar shi ba sai ce dukkan ku ƴan aljanna bane in shike badawa ba wallahi da ya ce annabi shi ke raba aljanna ya bada ta ga wanda ya so daga cikin bayan Allah da annabi ya ce al'ummar shi duka su kasance aljanna amma bai da wannan ikon to yaushe wani daga Ghana kazami kalamun ce ma mutane duniya da lahira kana da wannan ikon Ghana ƙasa ce mai cin gashin kanta ko ƙarƙashin wata ƙasa take duk suna ƙarƙashin istimar bautatar da su ake ka kuma da ita da ƙarƙashin istimaranci mana kawai in ka iya lamuce mutane duniya da lahira sa gane da kake zaune ta cikinta da zaman to ƙasa ce mutattawira ta fuska ci gaba a zamanance tattalin arziki da komai da komai haihat ƙarya ce yake wallahi kawai mutane da ke gaban shi jahilai ne ba san me suke ba fasta khaffa qaumahu fa ata'u ya waiwaitar da su su kuma hiska mishi biyayya shi yasa annabi ya ce ku sani abinda nake ji ma al'umma ta tsoron shi shine jagorori masu batarwa wa idza waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah idan kuma yaƙi ya faru a kansu idan takobi ta faru a kansu to ba za a ɗauke wannan takobin bai zuwa tashin alƙiyama kaga wannan ma wata baliya ce ta musamman wadda annabi ke bada labari cewa idan al'umma musulmi suka fara yaƙa kansu to ba za su daina yaƙi tsakankaninsu bai zuwa tashin alƙiyama kaga ku haka ke faruwa lokacin da Uthman dan Affan ya karbi khalifanci yana cikin tafiyar da khalifanci aka samu ɗaya daga cikin Yahudawa ya shigo da sunan musulunci ya sa mutane suka zabar akan Uthman dan Affan aka samu masu raunin imani da munafikai suka sharaka ƙarshe sai da suka kashe Uthman dan Affan tun da aka kashe Uthman musulmi suke yaƙi da fama da kashe junansu kuma ba za su fasa ba sai tashi alƙiya an kashe Uthman ɗan Affan Muawiya baya nan yana wani wuri wanda yana zamana ne can a matsayin ma'aikacin Uthman ɗan Affan sai labarin iske shi cewa an kashe Uthman kuma yanzu ma wanda ya kama jagoranci khalifanci shine Ali da Abi Talib Muawiya ce a'a ba zai yi mubaya'a ba har sai an nemo wanda suka kashe Uthman dan Affan an musu hukuncin Allah akan su Ali dan Abi Talib ya so Uthman dan Affan yayi mubaya'a in ya so daga baya sai a neme su a zartar da hukunci akan su amma mu'awiya bai yi mubaya ba ƙarshe yaƙi ya ɓarke ake ta fitina tsakankanin musulmi wanda mu'awiya da ali ɗan abi talib kowa daga cikinsu ya yi ishtihadi wanda ya kuskure daga cikinsu yana da lada ɗaya wanda kuma ya daidai yana da lada biyu duka da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk suna cikin gidan aljanna tunda fada ne barke tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda kowa na ganin shike kan daidai haka yaki ke faruwa haka yaki ke faruwa kuma zai gabce bai zuwa tashin alqiyama kamar da kuke gani kuke mushahada a yanzu kaga daulolin musulmi suna yaƙa junansu musulmi da musulmi a cikin daula guda suna karkashe junansu Allah ke yashe mai kare annabi ce wala taqumu sa'a hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikin alqiyama ba za ta tashi ba sai an samu wata unguwa ko wata kabila daga cikin al'ummata da za su haɗe da mushrikai kiyama ba za ta tashi ba sai an samu wata kabila daga cikin al'ummata sun haɗe dawa mushrikai sun zan mushrikai irin mushrikai ko su rika aiki irin nasu ta hanyar ƙudiri su yarda da irin abin da mushrikai suka yarda da shi su masu zan mushrikai ko ya zamanto sun tashi sun bar ƙasashensu na musulunci sun koma ƙasashen arna an musu nationalite ta ƙasa arna sun zamana a ƙasashensu suna koyi da su cikin abin da suke kaga ko haɗuwa ta ƙudiri ko kuma haɗuwa ta jiki gaba ɗaya ko kuma a haɗe ta ƙudirin da jiki gaba ɗaya wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan haka alqiyama ba za ta tashi ba sai an samu wasu jama'u wasu mutane jama'a jama'a da za su bauta ma gumaka za su bauta ma al'authan wa innahu annabi ce ka sani kuma sai ya kunu fi ummati kazzabu na salatu tabbata zai kasancewa a cikin al'ummata mutum talatin makaryata kulluhum ya zu'umu annahu nabi kowane ɗaya daga cikinsu yana riya cewa shi ɗin annabi ne wanda hakan ya faru tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda a rayuwar manzan Allah mutum biyu sun bayyana suna da'awar cewa su ma annabawa ne daga cikinsu akwai musailamatul kazzab musailama tun zamanin annabi ya da'awar cewa shi annabi ne sannan bayan musailamatul kazzab akwai aswadul ansi a garin yaman shi ma ya da'awa cewa annabi ne kuma shi ma manzo ne shi aswadul ansi an kashe shi a hannun musulmi sannan musailamatul kazzab don aswad al'ansi an kashe shi tun annabi na dare kayan annabi ya bar duniya amma musailamatul kazzab sai bayan rasulun manzo Allah kashe shi a khalifancin wa abubakar bayan abubakar ya kama khalifanci ya shirya sojoji na musamman suka kai farmaki ga musailamatul kazzab a wannan lokacin an yi yaƙi babba a tarihi wanda aka kashe gwaraza daga cikin maharatan alkur'ani a wancan lokacin masu yawa ƙarshe dai sai da aka kashe musai da mutul kansa kaga waɗannan zamanin annabi suka yi da'awar cewa su mami annabawa ne ana musu wahayi sannan bayan musai da mutul kazzab da al'aswadul ansi an samu wanda ake ce mishi tulaihatul asad shi ma ya da'awar cewa annabi ne sannan an samu wata mace da ake ce mata sajah at-tamimiyya imata ita ma ta da cewa annabi ce ita ma manzo ce ana mata wahayi amma ƙarshe dai da tulaiha da ita sajah Allah ya musu baiwa ta musamman daga baya suka musulunta suka tuba dan tulaiha al-asadi yayi kokari yayi jihadi har aka kashe shi a cikin musulunci haka sajah ita ma ta mutu a musulunci haka na an samu wanda suka yi da'awun manzanci tun zamanin manzan Allah kuma da bayan mutuwan manzan Allah sannan aka samu wani mutum da ake ce mishi al-mukhtar ibn abi ubaidah al-thaqafi shi ma ya da'awun manzanci da annabauci lokacin khilafat abdul malik ibn marwan haka shi ma ya da'awun cewa annabi ne wanda shi ma an kashe shi a hannun musulmi sannan shekarun baya a ƙasar pakistan wani shi ma ya da'awa cewa annabi ne wanda ke ce mishi ahmad mirza gulam shi ma ce shi ma annabi ne masu addinin alƙadiyaniya kuna jin su ana ce alƙadiyaniya ko shi ma ya da'awa manzanci ya ce shi ma annabi ne da musulmi sun yi ittifaki akan cewa wannan addinin nasu kafirci ne shi ma kafiri ne so da alƙur'ani ya bayyana ƙarar cewa annabi muhammad shine ne cikamakin annabawan da ba za a yi wani annabi bayansa annabin ma ya bayyana haka kamar yadda za mu zo mashi a yanzu sannan an samu da dama daga cikin wasu masu bin addinin sufiyanci wanda su ba su fito ƙarar suka ci mabiyansu ba mu annabawa ne amma sai suke yin aiki irin aiki na annabi ina fata an gane to shi ba annan bane amma sai ci ana mishi wahayi kaga raina mutane ne wannan annabi ne mana annabi ne mana mala'ika jibril yana zo mishi yana kawo mishi labarin sama kaga wannan duka karerayi ne kuma yana nuna gaskiyar manzon Allah cewa tabbat annabi ne tun daga ababen da ya faɗi duk suna faruwa annabi ya ce za ya bayyana mutum talatin malamai suka ce mutum talatin kinnan ba yana nihin kaɗeta su ba cikin talatin sun fi talatin masu da'awun manzanni ne ko annabawa sai dai jagororin manya-manyan da suke da mabiya da yawa ƙarƙashinsu guda talatin ne kowane ɗaya daga cikin yana da awa cewa shi annabi ne annabi cewa ana khatamun nabiyin ne kuma kamni ne cikamakin annabawa wala nabiyya ba'di babu wani annabi bayana annabi ce shine cikamakin annabawa sannan babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai dai abin tambaya annabi isa zai zo na daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama sabkowa annabi isa sau da annabi isa bai mutu ba ba su kashe shi ba kamar yadda suke riyawa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu Allah ya ɗauke shi wurin shi to ƙarshen zamani zai sabko idan ya sabko zai zo da sabuwar shari'a ne ba zai zo da sabuwar shari'a ba shi ma zai bi al'umma annabi Muhammad ƙalƙashin jagorancin annabi Muhammad ba zai zo da wata sabuwar shari'a kaga kenan babu cin karo da annabi shine ƙarshen annabawa da sabkowa annabi Isa alaihi salatu wassalam so da annabi Isa ba zai zo da sabon addini ba zai zo ne shi ma ɗaya ne daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam النبي ce wala tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaq mansura ba za ta gushe ba ta'ifa wasu kaso daga cikin al'ummata mansura ala alhaq suna kan gaskiya kuma su abin taimaka ma ne masu cin nasara ne masu cin galaba ne kaga dirin tsinga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari tun farkon hadisin cewa idan al'ummashi suka dinga yaƙar junansu Allah zai ɗora kafirai a kansu haka ne ko? sannan annabi ya ce yana ji ma al'ummashi tsoron a samu jagorori batattu da za su jagorance su annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa za a samu wasu ƙabila daga cikin al'ummashi da za su haɗe da mushrikai kaga bala'i ne shi daɗi haka annabi ce za a samu jama'u da dama daga cin al'ummarsu da za su dinga bauta al'authan ƙarshe babbar baliya annabi ce za a samu mutum talatin da za su dinga da'awa cewa su ma annabawa ne daga cin al'umma ƙarshen zamani kaga wannan duka sharri ne tare da haka annabi ce za a samu wasu tsararu da cikin al'umma ta suna kan gaskiya masu cin galaba ne dirrin tsisu ba za su ɓata ba duk yadda duniya ta cakule suna nan kan gaskiya suna nan kan manhajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne ahlus sunna wal jama'a su ne zaga ko yadda duk yadda duniya ta lalace ta cakule zaka ga su suna kan hanya ta daidai suna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa karantawar sahabban shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin rabuwar kungiyoyi tun daga yahud da nasara da musulunci annabi ya ce yahudawa za su kasu kaso 71 nasaru za su kaso kaso 72 yace wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida yace al-umma ta da sannu za ta kasu kaso 73 duka kashe-kashen na 'yan wuta ne sai ka so ɗaya daga cikinsu suka tambaye shi manzo Allah wane ne ka san ɗaya annabi ce wanda suke kan abin da nake kai da ni da sahabbai na su ne kawai da za su tsira su ne kuma at-ta'ifatul mansura wasu malamai suka ce su ne ahlul hadith masu riko da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiki da shi shi yasa wannan ta'ifa daga cikin ta'if wanda za su hallaka gobe alkiyama za ka gansu da sunaye da yawa kuma suna da alamomin da suke bambanta su da kishiyoyinsu mafi girman alamarsu su ne masu kiran mutane zuwa ga kaɗai ta Allah shi kaɗai masu kiran mutane zuwa ga tauhidi masu kiran mutane zuwa ga bauta Allah shi kaɗai ba a yi ma Allah kishiya sannan masu kiran mutane zuwa ga manhaji na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da za su yi aiki da shi na addini suna kokarin su daidaita shi da fahimtar sahabbai saboda sahabbai sune almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tsotsayi ilimi kalkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi ba za a samu wani wanda yake su fahimta addini ba saboda su almajiran manzo Allah ne dan haka tsira da rabauta tana tattare da mutanen da suka bi sahabban manzan Allah cikin fahimta addini shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin goda wasu wane ne almu'minin a wannan aya sahabban annabi duk wanda ya kangare ma manzo sannan ya bi hanya wadda ba ta masu imani ba kaga an iya cewa duk wanda ya kangare ma manzo ya ishe ka ka halaka ka kangare ma manzo amma ba tsaya nan ba sai aka ce sai ba hanya wadda ba hanyar mummunai ba dan a nuna maka ba za ka dace da koyi da manzon Allah ba sai ka biyo ta karkashin wa sahabbin manzon Allah to ba wanda za su tsira sai wanda suke bin manzon Allah karkashin fahimta sahabbai sun yi kowa sanin addini sun yi kowa sanin daidai sun yi kowa tafiya kan tafarki la ya burruhun man khazalahum annabi ce ba zai cutar da su ba duk wanda ya so kaskantar da su wala man khalafahum haka ba zai cutar da su ba wanda ya saba musu suna nan kan gaskiya ka so tuzartar da su ma ba zai dame su ba ka saba musu ma ba zai dame su ba zai sa ba hakan ba zai musu tasiri ba suna nan kan daidai kuma ba a dubi da yawa ina fata mun gane ko mutum ɗaya ne ke kan gaskiya shi ake nufi eh mana shi ne abin nura ke hatta ya ti amurullahi tabaraka wa ta'ala ba za su gushe ba akan daidai da gaskiya su ababen taimakawa ne sai al'amarin Allah maɗaukakin sarki ya zo malamai suka ce al'amarin Allah nan shine Allah zai turo ni iska gwanin daɗi da zai share rayukan masu imani gaba ɗaya su mutu ta lokacin ba wanda zai saura a wannan lokacin sai mafi sharrin mutane wanda a kansu ne alkiyama za ta tashi malaci fihi masa'il a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula tafsiru ayatul nisa' ko mun fahimci fasara ta wannan aya da ta cikin suratun nisa alam tara ila alladhina utu nasiba kin الثانية مسألة تبيو تفسير آية المائدة من فهمت فسر تونا سورة سورة آية سورة المائدة الثالثة مسألة أكو تفسير آية آية, آية الكهف من فهمت فسر تونا آية لكتشكين سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الرابعة مسألة تهد وهي أهمها اتتشم في مهمنش ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت منين معنى إيماني دا الجبت لكم الطاغوت في هذا الموضع أتشكونا ورن هل هو اعتقاد القلب شن أنا نهم قدر زوجي أو موافقة أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها ko ana nihin dacewa da ma'abutan bautar jibtu da tagut tare da ƙin haka da kuma sanin cewa bautar jibtu da tagut aikin banza ne bin da iya na iya shiga ƙudurin zici ko ka dace da masu bautar aljibtu da tagut ko da ko ba ka san haka ina fata mun gani da matsala ce da tana son tafasil ta bayan alhamisa matsala ta biyar qauluhum faɗarsu da suka ce innal kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum lalle kafiran da suka riga suka san kafircin su ahada sabilan min almu'minin sune mafi shari'a sama da masu imani haka haka ahlul kitab suka ce mushrikan makka da suka tambaye su wai da mu da annabi suwa suka yi kan shari'a sai suka ce musu to me aikin aikanku suka ce muna kaza muna kaza muna kaza muna taimaka ma wanda suka zo haji muna ciyar da abinci muna kaza muna kaza ak suka ce yahuda suka tambaye su to annabi menene ya yanke zumunci yayi kaza sai suka ce ku mushrikan maka kun fi shari'a sama da annabi da mabiyansa shine Allah ya ce wa yaquluna alladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila wanda yau kana samun mutane wanda suke sakin baki game da sha'anin musulmi yayin da suke ganin daulolin kafarai sun ci gaba wasu sun rudu fa da kafaran duniya ta fuskar ci gaba da suka samu ta tattalin arziki da gine-gine da bunƙasa ta fuskar ƙarfin soji da makamai sai su rudu da hakan har su rika ganin cewa sun fi kasashen musulmi kar ka fifita kafiri akan musulmi dilla da cewa musulmi musulmi dan uwanka ne matukar bai bar musulunci ba yana da haƙoƙi a kanka saɓanin kafiri musulmi masoyinka ne za ka so shi ne gwalgwadon imanin shi kafiri fa maƙiyinka ne har abada ba zai taɓa zamantowa masoyinka ba ne so lokacin da ya bar kafirci eman السادسة مسألة شدة وهي المقصودة إتجي أبن نفي بالترجمة دين ترجمة ونن بابا أنه أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في في حديث أبي سعيد تبت أسامو لكتشن الأمة النبي ما سبو تقوما كالأوثان أبني واندزي وكان كما يدزو أتشن حديث أبي سعيد أبي سعيد شين لتتبعن سننا من كان قبلكم السابعة مسألة تبقي التصريح بوقوعها karara da annabi ya bayanin cewa bautar gumaka za ta kasance cikin al'ummarsa fi hadhihi al'umma fi jumu'in kathira a cikin dandazo mai yawa daga cikin al'ummarsa athamina mas'ala ta takwas al'ajabul ujab babban abun mamaki khuruj man yad'i nubuwa mithlu mukhtar ma takallumihi bi shahadatayn babban abun mamaki fitowar wanda ke da'awar cewa shi annabi ne kamar mukhtar wanda muka ba da labarin shi nan kusa shi ne al-mukhtar ibn abi ubaidat al-thaqafi yayi da'awar cewa shi annabi ne tare da cewa yana ce yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-umma kuma ya tabbata cewa shi yana daga cikin wannan al-umma wa anna ar-rasul haqq kuma ya yarda cewa tabbat annabi gaskiya ne وأن القرآن حق كما تبت شوى القرآن قسياني وفيه أن محمدا خاتم النبيين كما أتشن القرآن نن أقوي دليل لكي نون شوى النبي شين تكمكين النباوة ومع هذا يصدق في هذا كله تارد دكا هكا aka samu wanda suka bi shi suka gaskata shi ma'a tadadul wadih tare da cin karo bayyananne ya za a yi a haɗe da yarda da cewa wannan mutumin annabi ne tare da cewa shi ma ya yarda annabi Muhammad annabi ne ya za su haɗuwa da wanda ya imani da alkur'ani kuma yarda cewa shi ɗin ma annabi ne tare da cewa alkur'ani ya bayyana cewa ƙarshen annabawa cikamakinsa shi ne annabi Muhammad haka tubka da rora bayyana yake وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة kuma shi wannan muktar da ya da'awa annabauta ya bayyana ne cikin ƙarshen zamanin sahabbai wa tabi'ahu fi'amun kathira sannan ya samu mabiya masu yawa da suka yarda da abin da yake da'awa cewa shi annabi ne kaga duk wanda ya da'awa annabauci kafiri ne babu kwankwanto ko shakka game da me kafircin shi matukan mutum ne mai hankali ya san me yake yi so da idan ka ce kai annabi ne ka karyata alkur'ani mai girma sannan kuma ka karyata manzan Allah tanda Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi ya ce kuma wala nabiyya ba'di babu wani annabi bayana to kamar ka karyata Allah ne ka karyata manzan Allah ne wanda suka yi imani da wani cewa annabi ne bayan annabi Muhammad su ma sun kafarta sai su ma sun karyata Allah sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam التاسعة مسألة تترى البشارة بأن الحق لا لا يزول بالكلية البشر نمسمى نتشي وإتغسكيا بزات غشي بقى بعدين دي يد أكلالا تشيتو غسكيا ذات تبت أمتين غسكيتا كما زال فيما مضى كما يد غسكيا تغشي تشكين زامن دسكوش بل لا تزال عليه طائفة ba za ya gushe ba za a samu wasu mutane wanda suke kan gaskiya al'ashira mas'ala ta goma al'ayatul uzma aya mai girma annahum ma'a qillatihim la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum tare da cewa waɗannan wanda za su kasance kan gaskiya tare da cewa su ‘yan kaɗan ne ‘yan tsiraru ne duk wanda ya so ya kaskantar da su ba zai cutar da su ba sannan wanda ya saba musu ma ba zai yi tasiri game da su ba za su yi da'awar su ne kawai ba wanda zai hana su da'awa bi ma'ana ba wani wanda zai zai musu kurjini a zuciya ko a yadda zai hakan zai musu tasiri ba za su faɗi gaskiya ba babu za su faɗi gaskiya ka ji daɗi ko kar ka ji daɗi ka so ko kar ka so ya maka ko bai maka ba ko zargin mai zargi baya tada musu hankali ina fata mun gani الحادية عشرة مسألة قوم شارع أن ذلك الشرط إلى يوم القيامة للي وأن شرط زي تبتي زو تاشع القيامة الثانية عشرة مسألة قوم الشابي ما فيه من الآيات العظيمة أبن ليزون آيوي ما سجرمة منها نلغتشن آيوي إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب يدا من زعل صلى الله عليه وسلم لابارن شوى ألا يا دنق وليمشي أسا قبات ya ga gabascinta da yammacinta wa akhbara bi ma'ana zalika fa waqa'a kama akhbara annabi ya bada labari da ma'ana haka kuma hakan ya wakana kamar yadda manzon Allah ya bada labari bi khilafil janubi wash shamal sabanin gusumci da arewaci kaga annabi ya ce addini zai bunƙasa ya yalwata a gabascin duniya da yammacinta haka ko ya tabbata sabanin gusumcinta da arewacinta wanda gusumcinta da arewacinta ma ba su da faɗi da girma sama da gabascinta da yammacinta wa ikhbaruhu bi annahu u'tiya al-kanzayn kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarin cewa za a bashi taskoki guda biyu na azurfa da na zinariya wanda hakan da ya zo ya faru a zamarin Umar dan Khattab aka zo aka yaki Kisra da Kaisar aka amshe daular Rumawa da daular Farisawa wanda a wancan lokacin farisa wadda ita ce ƙasar iran da wani yanki na rasha a yanzu a wancan lokacin su ne manyan dauloli da suka fi kowa ƙarfi ta fuskar tattalin arziki ta fuskar soji da kayan yaƙi amma haka allah ya ba umar ɗan khattab nasara a kansu aka yaƙe su sai da aka kamo kayan da kisra yake sawa hullar shi ta mulki da awarwaran shi aka kama Umar dan Khattab su an rage an gama da daula ta zo kalkashin daular musulunci haka daula ta Rumawa zamanin Umar dan Khattab aka gama da ita ita ma ta zamanto daula ce daga cikin daularin musulunci kaga abin sai ya faru kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fitnatayn sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa Allah ya karba masa addu'ar da yamma al'ummarsa guda biyu duka guda ta farkon ba sharadi ko guda ta bin ita ce tare da sharadi wa ikhbaru bi annahu mun'a mun'a mun'a thalitha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa an hana masa addu'ar ta uku ba karba masa ba wa ikhbaruhu bi wuqu'i sayf annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa yaki zai barke tsakankanin musulmi wa annahu la yarfa'u idza waqa'a kuma cewa idan aka fara ba za a daina har zuwa tashi alqiyama kuma kaga gashe yadda annabi ke bada labarin haka na kasantuwa wa ikhbaru bi ihlaki ba'dihim ba'd sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa al'ummar sashashan ta zai rika yaƙa shashi suna kashe shashin su sannan shashan su za su dinga bautatar da shashi وخوفه على أمته من الأئمة المضلين لدى النبي يجيم الأمة شصورو كما جاغوري ما سبتروا وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة لدى النبي صلى الله عليه وسلم يبادل الأبار شوى زاء السام وسمتان نزاس رنك دعوة شوى سوما النباوان وإخباره ببقاء, ببقاء الطائفة المنصورة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبادل الأبار شوى زاء السام وسكسو na al'ummar shi wanda su masu cin nasara ne suna kan gaskiya wa kullu hadha waqa'a kama akhbara dukkanin abinda annabi ba da labari ya tabbata kamar yadda ya ba da labari kaga wannan alama ce daga cikin alamomin cewa tabbaci annabi ne aikake daga wurin Allah ina fata mun gane الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤك حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين يد أكا تكأي تيس أورن دا النبي جمع الأمة سا غمدا جاغوري مسبتروا الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبارة الأوثان faɗakarwa game da menene ma'anar bauta al'authar ba wai sai ka musu sujudi ba ko ka musu ruku'i ba bal da ka ba su haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah ka bautata musu ina fata mun gani wannan shine ƙarshen wannan babin mai albarka a gurguje za mu shiga ta aliki na Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'adi rahimahullahu ta'ala mala ce maqsud hadhihi tarjama manufa wannan tarjama al-hadaru min ash-shirki wal khawf minhu tsoratarwa game da shirka da jin tsoron abuka mu shirka wa annahu amrun waqi'un fi hadhihi al-umma kuma shirka al'amari ne tabbatacce da zai faru a cikin al'umma annabi la mahalata ba makawa hakan su ya faru warraddu alaman za'ama kuma raddi ne na musamman akan wanda ya riya cewa anna man qala la ilaha illallah cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah wa tasamma bil islam yace shi musulmi ne annahu yabqa ala islamihi cewa zai tabbata akan musuluncinsa ba zai bar musulunci ba walau fa'ala ma yunafi ko da ya aikata abin da ke warware musulunci raddi ne na musamman ga masu cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah ya sha ko da ya aikata abin da ke warware musulunci yana nan kan musulunci shi ba gaskiya bane duk wanda yake faɗan la ilaha illallah sannan yake aikata aikin da suke roshe la ilaha illallah yayi ridda ba musulmi bane ba sai ya zo ya gyara wannan matsalar da yake ina fata mun gane kenan kaga da dama daga cikin al'umma annabi akwai wanda la ilaha illallah ba za ta musu amfani ba su gaji suna fadin ta ba za ta amfane su ba matukar suna je ma ayyukan da suke warware ta kana la ilaha illallah kana kiran shehuwa ne biya maka bukata kana la ilaha illallah kana zuwa wurin kabarai kana musu sujada kana la ilaha illallah kana da alaka da bokaye da sihiri anya la ilaha illallah kinka za ta cece ka za ta ce shiga wallahi ko da kana faɗata ina fata mun gane min al-istighathati bi ahli al-qubur kama wanda suke neman tallafi da agaji ga ma'abuta kabarai wa du'aihim da masu roƙon kabarai wa summiya zalika tawassulan la ibadata kuma zaka ga sana ce wannan aikin da suke aikatawa na shirka da kafirci tawassuli ne ba ibada ba da dama zaka same su haka ya kuke bautar shehu ne ya kuke tabarruki da kabarin shehu ya kuke kiran shi kuma bayan Allah su a wannan tawassuli ne ba shirka ba ce faɗar su cewa tawassuli ne ba zai kore aikin daga barin shirka ba shirka ne saboda sake sunan ba zai tasiri ba ina fata mun gane da dama daga cin abubuwa yau an sake musu suna masu sake musu suna suna tunanin da sake musu suna abin ya sha baya sha yana nan kan hakikan shi ko da an sake min suna shirka shirka ce ko da an ce mata tawassuli ne riba riba ce ko da an ce fa'ida ce ta banki giya giya ce ko da an ce ruwa ne masu sa nishaɗi ba za su kore ta daga hakikaninta ba ina fata mun gani yawwa fa inna hadha batil ma yin hakan bata ne fa innal wathana ku sani cewa alwathan ismun jami'un li kulli ma ubida min dunillah suna ne da ya game duk abin da aka bauta mu kuma bayan Allah la farqa bainal ashjar ba bambanci tsakankanin bishiyoyi wal ahjar da duwar watsu wal abniya da gine-gine wala bainal anbiya'i was salihin kuma ba bambanci tsakanin annabawa da salihan bayu wat talihin da batattun bayin duk wanda kai rika ka bauta mishi kuma bayan Allah wannan abin ya zamanto alwathan a gare ka shi yasa annabi ya ce Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya Allah kar ka sanya kabari na ya kasance wani gunki ne da za a bauta mishi ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid kenan duk wanda ka bauta ma mutum ne bishiya ce dutse ne gini ne kabari ne shehu ne malami ne wannan abin ya zamanto alwasan a gare ka fi hadha almawdi wa huwa wa huwa alibada shine bauta kawai fa innaha haqqun lillahi wahdahu ko haqqun lillahi wahdahu bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai faman da'a ghayra Allah duk wanda ya bauta ma wani Allah ko ya kira wani Allah cikin irin bukatocin da ba mai biyan su sai Allah aw abadahu ko ya bauta masa faqad ittakhadahu wathanan to ya riki wannan abin a matsayin gunki wa kharaja bidhalika an ad-din kuma hakan ya sa ya fita daga addini wa lam yanfa'ahu intisabuhu ilayhi wa lam yanfa'ahu wa lam yanfa'ahu wa lam yanfa'ahu intisabuhu ilayhi kasancewa yana danganta kan shi ga musulunci hakan ba zai amfane shi ba matuƙa yana aikata irin wanga abubuwa ina fata mun gani ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام يتفق من انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر نوى نيدك تشكي متاني دا سكا دنغان تكنسو زواغ مسلمشي ندغ مشركي دا ملحدي دا كافر سنة دا يو ملحدي نكجنا تشاني مسلمين كافري نكجنا دنغان تكنش زواغ مسلمين مشركي نكجنا دنغان تكنش زواغ مسلمي دا مسلمشي wannan danganta kanshi da yake ba zai amfana masa komai ba na fata an gani eh kamar zumta da ke da'awa cewa addini duk guda ne ko da an samu bambanci yahudiya nasraniya islam kulluhum sai ce wahid dukansu abu guda ne diyana ce duka samawiya daga sama suke kuma duk wanda ya mutu daga cikin wannan addinin zai tsira gobe alƙiyama mai wannan magana musulmi ne ba musulmi ba ne da masu ganin cewa ahalul kitabu ba kafarai ba ne yahudawa da nasaru bai kamata a ce musu kafarai to ya zami da sura sukutum lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin kaga ko da ya danganta kanshi zuwa ga musulmi da musulunci wannan ba zai amfane sa ba yana nan a matsayinsa na kafiri mulhidi mushriki ko munafiki kenan wal ibratu bi ruhid din abun nura ruhin addinin wa haqiqatihi da haqiqanin addinin la bi mujarrad al asami wal alfaz ba wai kawai ba da kawai sunaye da lafazza mu kaza ne mu kaza ne mu kaza ne wannan baya fa'ida baya da wata fa'ida irin sunaye wanda ba su da ma wata haƙiƙa ina fata mun gane eh kenan kasance ka rika danganta kanka zuwa ga musulunci musulmi ko musulunci kuma kana abin da ke saba musulunci wannan bai amfanin ka kamar yau ne mutane suna danganta kansu zuwa ga ahlus sunna amma dabi'unsu da ayyukansu da mu'amalansu sun ci karo da mi ana ahlus sunna kaga kasance suna cewa su ahlus sunna ne ba zai amfane su kuma ba zai tsiratar da su ina fata mun gane kenan in ma kama kanka suna mu ne ahalus sunnati wal jama'a mu ne alkitabu was sunna mu ne ihya'us sunna a ga hakan a hili yanzu kuna gane yau eh a ga abu abun ga fili mana mu'amalar ka mai kyau tauhidi tsaf aqida lafiyayya sifar kama ta nuna cewa tabbas ke ahalus sunna ne ka bar geme tsaf kakka taba shi kakka yanke shi ka rage gashin baki wandan ka ya zama to rabin kwabri in ya gagara kai ya wuce idan sahu kaga aikace ana ganin ka za a gami ahlus sunna aqidatan da manhaji da suluki da kuma sifak amma mata ahlus sunna ka ga mu gimi duka ka shaci a ganka kai ne wurin wurin yan molidi a ganka nan tare da wanga yan bid'a a ganka tare wasu yan bid'a faɗakka cewa hada suna ne zai fa'ida zai maka amfani ba zai amfani ka ba kenan in ma za ka makanka suna ya kasance sunan ya dace da kai da aikin da kake aikata ina fata mun gani amma mutum ko da bai makan shi suna ba ya zamanto a kai da shi lafiyayya tauhidin shi tsab musulmi ne garanti komin shi lafiya mu'amala mai kyau ko bai makan shi suna ba wannan shine ahlus sunna eh mana kun bai sa kan shi cikin kowace kungiya matukar dai yana bi alkitabu wa sunna akan fahimta magabata wannan shine ahlus sunna ya makan shi suna bai makan shi suna ba shine ahlus sunna wanda ko ya saba ma haka ko ya ce ni ne ahlus sunna ƙarya ce abun nurami aiki ba wai da awa ta baki ba yana ne daga cikin mutane suke zamantowa sababi na cin mutuncin ahlus sunna da zagin su kaga mutum wani biya ya shiga ahlus sunna yayi wandan rabin kwabri ma gage me ya bari ƙarya munafunci yaudara mummunan mu'amala sai ka ga da shi ana zagin ahlus sunna gaba daya nawa ne suka ja mu ahlus sunna me yake ce aibi saboda sufofin da suke ko mummunan mu'amalolin su haka kenan in zaka yi ƙudurin abu ka lazamci abin da gaske ka yi shi ina fatan mun gane amma suna ba zai fa'idance ka ba matuƙar ka saba ma abin da ka danganta kanka zuwa gare shi ina fatan mun gane ne kamata mu dakata abin da faɗa muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi